الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da hallara majalisinmu na karatun fikihu a cikin littafin muqaddimatul izziya akan mazhabar malikiya na abul hasan ali ibn manuf المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يومنا رانر الخميس و goma sha biyu ga watan rabi'un al-akhir lissafin hijira yau shida da ɗari hudu da arba'in daidai wadda yake daidai da ishirin ga watan satumba lissafin miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas za mu tashi a farkon babi na wannan littafi daga cikin babubbuka goma sha ɗaya da malam ya ambata babi na farko albabul awwal fi taharati babi na farko shine babin da ya zo ya bayani dangane da tsarki kamar yadda muka sani masail na fiqhu suna la'akari ne da hukunce-hukunce, hukunce-hukunce kuma suna farawa ne daga sallah a cikin rukunan musulunci. Rukuni na farko na kalmar shahada, mabahis ɗinsa mabahis ne a kadiyya, ba mabahis ne amaliya ba. Su mabahis na, na hukunce-hukunce suna da alaka ne da aiki. Amma mabahis na aƙida suna da alaƙa ne da kuduri da haka malaman fiqhu galibi ko za su yi maganar aƙida sai dai su yi a matsayin tambihi amma ba a matsayin wato ta'alifi da kuma bayani dake-dake na masail da suka shafi tauhidi ba to ita kuma sallah kamar yadda ya tabbata hadisi sallah ba ta ingantuwa sai da tsarki la ta sihu salatun bi ghairi tahur da Allah sallama yace sallah ba ta inganta ba da tsarki ba haka sai tsarki ya zama lazimin sallah mana dole sai da shi yayi sallah wannan yasa malaman fiqhu suka saba farawa da tsarki gabanin sallah a dukkan tattafansu da suke rubutu wallafe-wallafe akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen fikku kusan lokacin da muka magana muka yi ahalari mun yi wannan maganar lokacin da muka yi shimayi mun yi wannan maganar da haka maimaita ta da faɗaɗa ta ba shi da kabiru fa'ida banda kawai mutuna wa junanmu kuma mu wuce malam ya ce kala allahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce وأنزلنا من السماء ماء طهورا kuma muka saukar daga sama ruwa mai tsarkakewa ma'an tahuran ruwa mai tsarkakewa shi yasa malam anan sai ya maka sharhin abin da ake nufi da alma'u tahur yace ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi shine wanda ya kasance mai tsarki fi nafsihi akan kansa shi ruwan mutahhiran li ghairihi kuma mai tsarkake waninsa kamar tsarki a ruwa yana da matakai guda biyu na tsarki mataki na farko shi a kashin kansa ya zama mai tsarki in ya zama mai tsarki a kashin kansa mana za a iya amfani da shi ko da dai ba zai tsarkake ba idan ya zama mai tsarki a kansa shi za a iya amfani da shi kamar yadda kake amfani da rigarka da hularka da wayarka da agogonka a matsayin abubuwa masu tsarki to haka shi ma ruwa in mai tsarki ne akwai tsarki nasa na kansa kamar yadda komai duk wani abu mai tsarki ne yake da wannan tsarkin yanzu kai kana da tsarki naka na kanka abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum da sauran abubuwa masu rai su dabbobi da sauransu suna da tsarki nasu na kansu ne ma'ana kenan mu'amala da su mu'amala ce da mai tsarki kamar yadda za ka ci tuwo ka sha miya a matsayin wannan tuwo a matsayinsa na mai tsarki wannan miyar a matsayinsa na mai tsarki za ka ɗauki littafi ka ajiye a matsayinsa na mai tsarki to haka shi ma ruwa yana da wannan sifar irin wacce sifa ta farko da kowane abu mai tsarki yake da shi da haka daidai wannan lokacin shi ma mu'amalantarsa mu'amalantar abu mai tsarki ne kuma iya damar da yake da ita kenan shine za a iya mu'amalantarsa za a iya sha shi yasa zaka iya shan zoko zaka iya shan kunun zaki zaka iya shan mirinda da sauransu to kuma mataki na biyu na tsarki shine zama mai tsarkake waninsa to shi wannan mataki na biyu shine ba a saba saninsa a wani abu ba ruwa ba inda kai mai tsarki ne ba a saba ce maka mai tsarkake waninsa ba da ya za ka tsarke wani da haka wata sifa ce da take ɓanci ruwa shi sa za mu ji ta baƙuwa saboda ba mu saba jinta tsakanin waɗansu abubuwa ba ba ruwa saboda shi ɗin a bayan ya zama mai tsarki shi a ƙashin kansa to siffarsa ta tsarkake waninsa saboda ai shi wani sinadari ne da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana wanda yake da amfani da yawa idan kana so ka takaita wa kanka ka faɗi abin da Allah ya faɗa a walam yarau anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce mun sanya kowane abu mai rai mun sanya duk wani abu mai rai daga ruwa wannan zai ɗauki abu ma'anoni guda biyu dukkansu kuma ana bukatar su ana ana aya tana tana nuni zuwa gare su duk wani abu mai rai Allah ya hukunta samuwarsa daga ruwa sannan kuma ruwa yana da yana yana yana taka rawa mai girman gaske cikin duna mai rai ta yadda ba iya kadai samar da mai ran ba a gudanuwar rayuwar mai rai dole sai dirba suna cewa ko jikin ko ko jikinka kusan kashi 80 cikin 100 ruwa ne da haka kana da kullun jikinka yana da bukatar ka ya zama akwai ruwa a cikinsa yasa ake son yawan shan ruwa yana taimaka wajen samun ƙarin lafiya duk da mu mutum yake istimalin yake shan ruwa kuma da mu zai fi jin lafiya da kuma kaucewa abubuwa masu masu masu barazana na lafiya to kaga idan idan kadai muka muka tsaya iya wannan abin da Allah ya faɗa to ya shi mu fahimci irin amfanin da ruwa yake da shi to cikin amfanoninsa sai Allah madaukakin sarki ya sanya mana wata sifa ta hukunci sifatun hukumiyya wata sifa ta hukunci an ce mata sifa ta hukunci saboda yanzu an ce alwalarka ta karye misali ka ce alwalarka ta karye ka ji karyewarta baka ji karyewarta ba ka gani baka gani ba shari'a ce ta hukunta ta karye don haka shi wannan karyewar ta karyewa ne na hukunci ba na hakika ba akwai abu na hakika akwai abu na hukunci da haka karyewa ne na hukunci ba karyewa ne na hakika ba da haka shi tsarki sifa ce ta hukunci ko kuma a ce janaba ta same ka janaba ta same ka wannan samu ne na hukunci ba na hakika ba ba lai a ce ga tana tana neman ka ta samo ka an ganta a sifa ce ta hukunci shari'a ce ta hukunta idan abu kaza ya faru to janaba ta samu idan abu kaza ya faru to wanka ya wajaba wannan wankan kuma ita ta hukunta idan an yi shi to wannan matsalar ta kau kaga duk wani a hukunci to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan wata shari'a za ka samu hukunci ne kawai ta yi wa abu ba wai ba wai abu ne wanda yake a hakika a zahiri ba ce za ka ga suna cewa akwai rayuwa hakika da hukunci akwai mutuwa hakika da hukunci rayuwa hakika wanda gashi nan kamar mu nan yanzu muna raye a hakika rayuwa ta hukunci shine kamar wanda yake ciki wanda yake ciki kaga ana ana kaddara masa rayuwa ana kaddara masa rayuwa a hukunci amma haƙiƙanin rayuwarsa ta haƙiƙa sai ya fito shi sa masu raba gadon gado gadon da aka mutu aka bar ciki suna raba gado hadda ciki su ƙaddara rayuwarsa akwai mutuwa ta haƙiƙa ta ce kamar gawar da muka gani ko muka samu tabbacin cewa ta ƙone ya ƙone ko ya fada a ruwa ya mutu amma dai ba a samu gawarsa ba amma an tabbatar da ya mutu wannan duk mutuwa ce ta hakika akwai mutuwa ta hukunci wanda ya fita ba a san ina yake ba ba a san ina yake ba mai baka labarinsa ba wanda ya ganshi duk labarinsa ya ɗauki to irin wannan idan aka je gurin masu hukunci suka bincike suka sanya duk abin da ya dace su sanya sai suka yi hukuncin ya mutu to wannan hukuncin mutuwa ne amma ta hukunci to na haka saboda mu fahimci yadda muke mu a shari'ar musulunci muke da abubuwa na hakika na zahiri da kuma abubuwa na hukunci to tsarki yana cikin su to sai shari'a ta sanya ruwa wani sinadari ne da ake tsarki da shi tsarkin hukunci idan ka wanke waɗansu gabbai a jikinka wanda shari'a ta tanada a wanke su bisa tsarin shari'a to sunanka mai alwala sunanka mara hadafi idan ka wanke dukkan jikinka gaba ɗaya da wata niyya ta musamman to sunanka mai tsarki ta yadda ba za a siffanta ka da janaba ko ba za a siffanta ta da haila da sauransu ba a sakamakon wannan wannan amfani da ruwan akan wannan siffar da wannan niyyar da shari'a ta tsara da haka al'amari ne na hukunci to sai shari'a ta sanya abin da kadai ake amfani da shi don tabbatar wannan hukuncin don kawar da wannan hadasin ko don hadasi karamin ko don kawar da wannan hadasi babban shine ruwa shine ya tsarkake ka daga wancan karyewar alwalar ya tsarkake ka daga waccan janabar sai zama ruwa ne kadai shari'a ta tanada to kun ga idan mun samu ruwa yana da wata siffa da ba mu saba jinta cikin abubuwa ba za mu yi mamaki ba tunda nan an haɗa shi da wani aiki da babu wani abu da yake irin aikinsa dama to shi sa shi ana bukatar bayan ya zama mai tsarki irin yadda tuwo da miya suke to sannan kuma ya zama mai tsarkakewa wato yana da wannan wato siffar ta ya iya kawar da hadasinka ko ya kawar da janabarka ko ya kawar da ainihin wato haila bayan ta ɗauki to shi sa ake ce masa mai tsarki mai tsarkakewa taban amma duk lokacin da aka ce ruwa mai tsarkakewa mai tsarkakewa ne to ya tsallake mataki na farko ba zai yiwu a ce zai tsarkake amma ba shi da tsarki ba amma zai yi ya zama yana da tsarki amma baya tsarkakewa da haka shi sa Allah ya ce ma'an tahuran bai ce ba ma'an tahiran mutahhir ba a sai ce tahur saboda duk sanda ya zama tahur to ya zama tahir ya zama mai tsarki duk sanda ya zama mai tsarkakewa to ya zama mai tsarki to shine abin da malam ya kawo wannan ayar don ya nuna mana yadda Allah wa ruwa muhimmanci kuma ya nuna mana asalin ruwan da Allah ya saukar daga sama ruwa ne wadda yake tsoho a mai tsarkakewa wayin kana ba bukatar mu abinan mu yi magana akan ma abin da ake nufi da tsarki mun yi magana a hadari mun yi magana a shimawi amma dai mun riga da mun san tsarki an ce tsarki abu uku ake nufi da shi ko dai tsarkin karamin hadasi shine alwala ko tsarkin babban hadasi shine wanka ko kuma kawar da najasa ko kawar da najasa yana abubuwa guda uku su ake cewa tsarki kuma kowanne magana zai zo a kansa insha Allah to da malam ya ambaci ruwa wanda ya kasance tsahiran fi nafsihi mai tsarki a shi kansa kamar sauran abubuwa mutahiran li ghairihi mai tsarkake waninsa nan kuma abin da yake banta da shi kama ilbahari kamar ruwan kogi wal bi'ri da rijiya wal matsari da ruwan sama mala ya kawo nau'ukan ruwa guda uku wanda alqur'ani ma ya ambace su shi abin da ya shafi ruwan sama da malam ya kawo a ƙarshe shine ayar da malam ya kawo wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama wannan ruwan sama kenan shi ruwan saman nan sawa'un ruwan ne ko kankara ko raba duka wannan yana ya kunshi yana cikin ma'an tahuran da Allah ya ce don haka dukkaninsu wannan nau'i masu tsarkakewa ne sannan haka ruwan rijiya ruwan rijiya kamar yadda Allah ta'ala ya cewa wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardh fa'askannahu fil ard mun saukar da ruwa daga sama fa'askannahu fil ard sai muka wato zaunar da shi a cikin ƙasa a wani wuri Allah ce faja'alahu yanabi'a fil ard a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard abinda zai wa mutane amfani sai ya zauna a cikin ƙasa kaga wannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana ajiye ruwa a cikin ƙasa don amfanin mutane sannan ya tabbata hadisi hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da ruwan kogi ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan kogi ruwansa mai tsarkakewa ne alhillu mai tatuhu mushansa kuma halal alkur'ani ya yi ishara zuwa ga tsarkin ruwan kogi da Allah ta'ala ya ce a uhilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara uhilla lakum saidul bahr an halatta an halatta muku farautar kogi wa ta'amuhu da abincin kogi wato an halatta muku farautar rayayyen abin da yake cikin kogi ko farauto shi an halatta muku kuma ta'am wato abin da kogi ya rufo ya yarfo shi da kansa kuka same shi mushe ba tare da kun yi kun farauce shi ba kaga inda ruwan kogi ba shi da tsarki to da abun da ya rayu a cikinsa ba zai zama mai tsarki har da ya halatta a farauce shi a ci ba da haka ruwan kogi shi ma ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa waɗannan usul ne na ruwa don haka idan ruwa ya zamana ya sauko daga sama ko ya zamana ruwa ne na kogi ko ya zamana ruwa ne na rijiya to asali shine ruwa ne mai kyau mai tsarki mai tsarkakewa yana nan akan siffarsa ta tsarkakewa haka idanuwar ruwa ka raba su da rijiya idanuwar ruwa wadda suke ɓuɓɓugowa ko na kan duwatsu ko na cikin ramuka to sauran ruwaye irin wadda muke tarawa a randa ko a duro ko kuma irin wadda yake bin lambatu ko irin wadda yake rafuka rafi da da muke gani yawanci a bakin hanya ko a jeji da ake tonewa a aikin hanya sakamakon an tone sai wurin ya zama rami ruwan sama in ya zo sai kuma ya taru a wajen ire-iren waɗannan ruwaye waɗanda wato ba sa daga usul ba sa daga asalin masamar ruwa wani abu ne ya kawo ruwa wajen waɗannan su ma idan sun yi kamanni da ruwan to ruwa ne su ma mai tsarkakewa amma in sun fita daga kamannin ruwan to shine karatunmu na gaba almuhim dai muna so mu fahimci cewa shi ruwa asalinsa yadda Allah ya saukar da shi daga sama da yadda Allah ya halicce shi a kogi da yadda Allah ya ajiye shi a cikin ƙasa asali ruwa ne mai tsarkakewa Allah ta'ala ya bamu labarin ma irin yadda ruwan saman da ya zo ya sauka a ƙasa irin yadda ya gamu da ƙalubale amma saboda Allah ya ga damar ruwan ya ci gaba da kasancewarsa mai tsarkakewa ya ainihin wato tsaftace shi ya tace shi aka tankaɗe shi aka zaunar da shi a cikin ƙasa Allah ce an zala mina sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala as-sayl zabada rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithl kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض wannan ayar asali Allah yana buga misali ne da ita don ya nuna maka ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya ƙarya ƙarya ce ba za ta je ko'ina ba gaskiya gaskiya ce ko da dattin ƙarya ya binne ta ya ruburbuɗe ta ya zama kamar babu ita wata rana za ta tsiro ta yi fayau ta bayyana haka Allah ya buga misali ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya saboda da bawo shi ramin ƙarya ƙurarre ne sai Allah ya buga misalin da ruwan sama yace Allah ya saukar da ruwan sama wannan ruwan fasalat audiyatun bi qadariha sai lambuta nan lambatu wannan wannan hanyoyin ruwa sai suka malala kowace kowane lambatu gurgudan girman sa gurgudan ruwan da zai dauka kowa gaba gurgudan girman sa gurgudan ruwan da zai dauka sai gashi fahta malar sailu zabadar rabia sai gashi wannan magudanar ruwan ya ya shashimo ya ɗebo datti datti gashi nan a sama yana cin karansa ba babbaka auka ruwan sama idan ya sauka yadda yake bin lambatu kaga yana wata kumfa ya canza kala yayi ja yayi baki yana wata kumfa ga kashin awaki a cikinsa ga bawon rake ga ga waye gashi nan dai ban abubuwa ya ɗebo tarkace ya canza kala ya hautsu ne yayi wani iri datti su Allah yake ba da misali shine misalin yadda ƙarya take cin karanta ba babbaka ta samu wuri ruwan yadda ya canza ya dattin nan yake kumfaye wani iri ba haka ya sako daga sama ba ba haka ya sako daga sama ba wannan kawai wani bala'i ne ya shigo masa sai Allah ya ce kuma hakan ne fa irin misalin abin da ake ɗaukowa daga cikin ƙasa wa mimma yuqinuna alaihi fi an-nar ibtiga'a hilyatin aw mata'in abin da ake ɗauko daga cikin ƙasa za a ɗauko zinare ka ganshi kamar dutse mai datti in aka kwakulo zinare a cikin ƙasa aka baka shi lokacin da aka ciro shi aka ɗora maka shi akan rigarka wurgawa za ka kaɗe ka ce wanda ya ɗora maka na yare na maka hankali amma aka je a sa shi a cikin wuta shine Allah ta'ala yake cewa mai wa mimma yuqiduna alaihi fin nar da abin da suke hura masa wuta su hada masa zuga suki na wuta ibtiga ahliyatin dan neman kayan ado wanda ya san zinari ne ya san zinari ne za a zo a sa shi a cikin wuta a narkar da shi sai duk dattin kasar da alamun tsatsar da duk abin da ake kyama sai ya zo kan kan abin nan sai sai narke ya zama ruwa sai ya zo sama ƙasa kuma cikin tukunyar zinare ne mai kyalkyalin kyalkyali mai kyau ta yadda idan aka katse saman aka yaɗe sai ka kawai ba abin da ya rage sai wani abin da idanka zai dinga zai dinga zai dinga daukan idanka kana ganin shi kamar madubi Allah ya ce zabadun misluhu kun ga shi ma datti ne irin wancan irin na ruwancan ba ba shine hakikanin abu ba shi shine Allah ya ce kazalika yadribullahu al-haqq wal batil haka Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya fa amma zabadu amma shi dattin fayadhhabu jufa'an sai ya tafi sai ka neme shi ka rasa wa amma ma yanfa'un nasa amma abinda zai wa mutane amfani fayamkusu fil ard na ruwan sai sai ya zauna a cikin kasa ta haka wannan dattin da wannan abubuwan ruwan yana shiga kasa yana shiga kasa yana barin tarkacen a sama yana barin tarkacen a sama su kashin awaki su bawar rake su katuwar sakaina basgaren ƙwarya duk su leda takardar tsire duk ga su a sama shi kuma ruwa fa tun da shi zai yi wa mutane amfani ne wannan tarkacen ba mai amfani ba ne bayan kusa fil ard shi kuma sai ya zauna a cikin ƙasa to shi ne an tona rijiya sai a samu an tona rijiya sai a samu wannan yasa idan damana ta yi nisa sai ku gari rijiyoyi suna kafewa saboda wannan ruwan ne na damana shine dama ya kwanta a cikin ƙasa ya malala ake ta amfani da shi tsawon shekara guda haka idan lokacin sake bukatar sa yayi to sai sai ya ja baya saboda yana bukatar madad yana bukatar dadi cikin hikimar ubangiji ta Allah sai Allah ya sake saukar da ruwa sai ya sake malala ya sake kwanciya a cikin ƙasa almuhim wannan yana nuna mana irin yadda ruwa yake da amfani wa mutane kuma yana nuna mana cewa ruwa mai amfani shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ruwan da baya tsarkakewa ruwan da ba shi da tsarki baya tsarkakewa babu amfani a cikinsa shi yasa da Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai ce sai ce linuhyiya bihi baldatan maitan wa nukhrij linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah ta'ala ya ce don mu rayar da mataccen gari da ruwa saboda mai saboda tsaho mai tsarkakewa ne ashe rayuwa tana cikin ruwa mai tsarkakewa kisa da kana jin kishirwa za ka samu roba guda ta zo ka sha ba zai maka amfanin da ruwa ruwa zalla zai maka ba da haka mai tsarkakewan to shi ya fi amfani shi sa Allah sai ya danganta masa amfanoni irin wannan linu iya bihi baldatan maita domin muraya mataccen gari da shi ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا sannan kuma mu shayar mu shayar wannan ruwa ga abin da muka halitta na dabbobi da mutane da yawa sai Allah ya nuna amfaninmu na rayuwa amfaninmu na sha da mu da dabbobinmu yana cikin ruwa mai tsarkakewa shi yasa da wannan nake so ne mana tambihi cewa kamar yadda ruwa mai tsarkakewa ya fi ruwa mai tsarki amfani ruwa mai tsarki kuma ya fi ruwa mara tsarki wato najasa amfani kuma mu ce ba wani amfani cikin ruwa najasa to haka ruwa mai tsarkakewa duk yadda ruwa ya fi zama tatacce kubutacce daga dukkan wani abun da zai shiga cikinsa ko da bai cire masa wannan siffar ba amma zai ɗan saka masa wani abu to duk sanda mutum ya iya nisantan ruwan da wani abu ya shiga ciki to duk sanda ya fi samun amfanin ruwa shi sa suna cewa ma da ce mutum zai tari ruwan sama ba tare da ya taba kwano ko ya taba wani abu ba a ce da roba ya tari ruwan sama zallansa bai ba wani abin da ya taba shi daga sama kawai kuma a ce sai bakinsa to da zai fi masa amfani sama da kowane irin ruwa wa mun gani cikin hadisi ingantacce cikin sunan suka ce manzo Allah sallama idan ana ruwan sama sai har rigarsa ya cire alaihi salatu wassalam ana san malik yace manzo sallama ya cire rigarsa ya shiga ruwa muka ce ya ma'aikin Allah yaya kuma da shiga ruwa sai ce eh saboda yanzu nan yayi ban kwana da ubangijinsa to bai dade da rabuwa da ubangiji subhanahu wataala ishara ce zuwa ga yadda ainihin ruwa lokacin da yake sauka ba tare da wani abu ya shiga cikinsa ba yadda yake da albarka to haka duk lokacin da ruwa ya fi zama mai kyau duk lokacin kuma da ya fi amfani ruwayenmu da muke amfani da su galibi irin na randa irin na duro da waye da sauransu wadda aka zuba duk da mai tsarkakewa ne to amma idan za a auna maka su a ma'aune na kiwon lafiya za ka cewa ba za su rasa waɗansu 'yan jarafi wasu 'yan virus a cikinsu wanda ba su kai su raba shi da wannan siffar ba amma kuma za su rage masa ƙarfin amfani almuhim waɗannan nau'uka na ruwa su ne asalin wato asalin masamar ruwa to malam yake cewa abin da ake nufi da ruwa mai tsarkakewa shine wanda ya zama mai tsarki mai tsarkakewa ga waninsa kamar ruwan kogi ruwan rijiya da kuma ruwan sama idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi as-salasa idan wani abu na siffofinsa guda uku bai canza ba wahiya su ne allaunu wa ta'amu wa rihu da launi da ɗanɗano da ƙamshi ruwa ba shi da wani launi ba shi da wani ɗanɗano ba shi da wani ƙamshi in ban da abin da aka sani da haka karkaje an ce launi ka ce wace kala ce a kala da ɗanɗano da ƙamshi irin wanda aka sani na ruwa idan ya canza daga wannan ba kuma sai duk ukun sun canza ba wayannan sifofi guda uku kowace ɗaya daga cikinsu ya tace ransu wayannan sifofi guda uku ijma'in malamai ne Allah ya musu rahama ijma'in malamai ne cewa waɗannan sifofin guda uku abun la'akari ne game da ruwa hadisi ya zo a kai sai dai hadisin bai inganta ba cewa ruwa ba abin da yake sa ya zama najasa sai dai abin da ya yi galaba ya yi rinjaye a launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙamshinsa kama wani hadisin bai inganta ba sai dai kuma malamai sun karɓi wannan siffofi guda uku hannu biyu sun dauke su a matsayin siffofin ruwa idan waɗannan siffofi suka taɓu to ruwa ya taɓu to nan da malam yace idza taghayyara idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu na sifofinsa guda uku bai canza ba bima yanfakku anhu galiban malam yace da abinda yake rabuwa da shi galibi da abin da yake rabuwa da shi galibi rabuwa mun yi magana a kai a halari mun yi magana a shimawi ba yawwa abin da yake rabuwa da shi galibi na ce rabuwa na nufin wato abin da ba shi da alaka da ruwa wato galibi ruwa yana wani guri daban wannan abin yana wani guri daban ba su haɗa hanya ba ba su haɗa makwanci ba kuma ruwa baya haifansa in ka gan shi a cikin ruwa kawo shi a kai amma ba shi da alaƙa da ruwa kishiyarsa shine ma layan fakko an galiban shine abin da galibi da wuya ka raba ruwa da shi abin da yasa aka ce galibi saboda zaka iya samun ruwan babu shi yayi akwai abubuwan da da wuya ka raba ruwa da su yanzu irin tsatsa in dai ruwa zai zauna shi yake haifanta gantsa kuka shi yake haifanta to malaman fiqh suna so ne su cire maka irin waɗannan abubuwan da su su su suna da alaka ta ruwa kama ce ruwa ne kawo su wasu na cewa in ba kira ne ji kawai in ka ga tsatsa me ya kawo ta ruwa ne ya kawo ta ruwa ne ya kawo ta to amma kaga nono ka ce an ajiye ruwa nan ka ga nono a ƙwarya ka ce ka duk da aka yi an ajiye ruwa nan don na ga yayi nono haka ba su da alaƙa ruwa baya nono nono nono baya ruwa kowanne daban ne da haka nan da malam yace bi ma yanfakku anhu galiban abinda galibi ruwa yake rabuwa da ruwa ba ba su haɗa hanya ba kalla bane kamar nono wala asali da zuma me ya hada nono da ruwa me ya hada zuma da ruwa kaga kenan idan nono ya shiga cikin ruwa ka zo kaga ruwa yayi fari ka sa ruwa a buta zaka alwala sai da ka karkata buta kawai ka ɗebo kawai sai kaga sai kaga fari kawai ka shashana kawai sai ka je karnan nono ashe yaro ne ya zo da nono a hannunsa a kofi kai kuma ka tashi ya bude murfin kawai ya juye ya rufe abinsa to kaga yanzu me ya hada ruwa da nono da ba su hada hanya ba zuwa akai akasa to ana so a nuna maka akwai bambanci tsakanin ruwa tsakanin dolensa da abin da ba dolensa ba wala asal da zuma ka sha ruwan kawai sai ka ji zuma a cikinsa to kaga nan ma mai watsiya yawa akai wannan masu tsarki kenan to kaga yanzu wannan ruwan butar da kazo kaga an zuba abinan nono a cikinsa to idan idan zaka juye uwar gida a jab ta sa sukari a mai da shi kunun zaki shikenan kana iya haka eh ba a ce ba a ce ya zama najasa ba saboda nono ya shiga ciki hakan nan zuma idan ya zama zuma to kaga kuna iya dafa shayi kawai eh ana iya dafa shayi babu laifi eh ko sukari a ciki sai a dafa shayi ko aka ji gishiri a cikinsa gishiri na gida eh gishirin gida kawai aka ji to kaga sai a sai a hausu murhu kawai abin nan a nema bulugari da kuka wal bauli wal adirat mala yace da fitsari da kashi akramakumullah da fitsari da bayan gida wannan kuma malam ya bada misalin najasa kenan abin da yake najasa to kaga me ya hada ruwa da fitsari babu in kaga fitsari a cikin ruwa sashi akai haka nan azira me hada bayan gida da ruwa babu ka gani a ciki sashi akai fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu ya canza daga siffofinsa guda uku bima zukira da abubuwan da aka ambata din nan a baya wa nahwihi da ma makamantansu ba sai iya su ba an baka misalin masu tsarki biyu misalin najasa biyu masu tsarki kuma kai ta dadawa an kaga dama eh ka sa sukari a ciki ka sa zobo a ciki ka sa lipton a ciki ka sa kamu a ciki ka duk abu mai tsarki omo sabulu duka malamai suna misali da su ba yawwa to duka wannan sa sukan sa su har sukan saka su kitse sukan saka su man shanu su suka shiga ruwa kaga duk waɗannan ba ba ba dangin ruwa bane amma kuma masu tsarki ne to haka misa an ba da misalin najasa guda biyu su ma ka saka duk layin najasa an sa ma fitsari an kira bayan gida ka hada haddas haddasu jini ko da duk abin da za a kira shi najasa idan ya shiga cikin ruwa to nan malam sai ya ce da ya ce fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga sifofinsa ukun nan da aka ambata ya canza a kula kenan idan wani abu bai canza ba daga cikin sifofin nan guda uku in wani abu bai canza ba duk abin da ya shiga wanda aka lissafa dinnan a baya ko bangaren mai tsarki ko bangaren najasa sai ya shiga amma kuma wani abu bai canza ba na sifofi ukun nan bai taba launinsa ba bai taba ɗanɗanansa ba bai taba kamshinsa ba to yanzu baya cikin wannan karatun namu da muke karantawa kuma zance mai inganci ruwa yana nan sumul ba abin da ya same shi ba abin da ya same shi malikiyan ne ma suke cewa idan najasa ne an an tabbatar fitsari ya tsalla cikin ruwan nan amma dai ba alamarsa suka ce makaruhi ne idan an samu wani ta gani in an samu wani nan ma kagan ba a samu wani ba kawai shikenan yawwa Allah ya musu rahama amma zance mai inganci khalas mu kawai abin da muke duba siffofi uku wannan siffofin idan ba siffar da ta tabu to shikenan salaman salam zancen wani abu ya tsalla ciki ma kawai a share kawai a wuce dan wani lokacin na na na sha ga mu kaga drone guda an hankade shi in ka tambaya ce ai buta aka jefa a ciki don haka idan siffofi ɗayan siffofi uku nan ya tasirantu shi ake magana jama'a shi ake magana amma in bai tasirantu ba to ko da mai tsarki ne ko da najasa ne in dai siffa ɗayan uku nan ba ta taɓu ba ba ruwanku ku ci gaba da harkokinku kawai malam ya ce fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu da sifofinsa uku ya canza bima zukira da abin da aka ambata wa nahwihi da makamancinsa fala yasihul wudu'u minhu to alwala ba ta inganta da wannan ruwan walal ghuslu hakan nan wanka baya inganta nan malai na nufin wankan tsarki domin ya danganta ai me ya shiga ciki an sabulu ne ya shiga ciki kaga akwai wankan wankan tsafta ai ko yawa wanka baya inganta nan ana nufin wankan tsarki walal istinja'u haka nan istinja'i baya inganta wannan mahallin tattaunawa ne kaɗan. Alwala ibada ce mahba, ibada ce zalla, hakan nan wanka, wankan tsarki ibada ce zalla, ɗazun nan muka ambata cewa sifa ce ta hukunci. In kai ne yadda aka ce ka yin kawai sai a ce ka shiga tsarki, kaga ba wadda ya ce me yasa Allah ya sa a haka. wanka ma in kai yadda aka ce kai ne shikenan sai a ce hukuncin ka kashi ga tsarki yanzu kaga haka Allah ya hukunta irin wannan ibada wacce take kulla kai idan mutum ya ce zai tsunduma kansa cikin hikimominta to wannan ibada ce zalla bi kawai ake akwai kuma abin da ibada ce ma'qulatul ma'ana wanda hankali ma yana iya gano me yasa aka ce kai yanzu misalin mutum yayi fitsari idan mutum yayi fitsari bayan ya gama fitsari ba ana, ana wanke gaba ba, to nan wanke gaban nasa, idan mutum ya wanke gama fitsari ya wanke gabansa, ya yi tsarki. ya wanke najasa, ya wanke najasa ne, amma wannan ba zai ba shi damar ya je ya yi sallah ba, sai ya zo ya yi alwala. haka wannan abin da yin sunansa wanke najasa kawar da najasa in yayi bayan gida ya gama fitar bayan gida shi yake karya alwala amma kasancewar da bayan gida a jikin dubararsa wani ba shi yake karya alwala ba fitarsa ne yake karya ta kisa har malamai suna da sabani akan ainihin wato mutumin da bai wanke duburarsa ba sai alwala ta yi ko ba ta yi ba kaga ni ina tare da masu cewa ya je ya tsuguna ya wanke kawai kar kada ya taba gabansa wajen wankewa saboda ai ai ai kasancewa ai wannan yanzu ya zai nuna dasa ce kawai a wajen fitarsa ne karya alwala sannan shin idan mutum da fitsari a wandansa wandansa da yake jikinsa akwai fitsari sai ya alwala ta yi ko ba ta yi ba to iri ɗaya ne aida da kashi a duburarsa duna jasa ne duna jasa ne da haka kawar da kawar da wannan abin sunansa kawar da najasa kuma abin da ake bukata shine abin da ake kula shine wannan najasar ya zama ta tafi babu ita shine bukatar shine bukatar don haka sai wasu malamai suke cewa kawar da najasa tun da bukata shine a kawar da ita to yanzu shi ba lalle bane sai da ruwa mai tsarkakewa kawai bukata shine ta tafi yana daga cikin masail din da muka na yi kuskure a baya ina jin ahlari na yi magana a kai a kan wala'alla ko wadda ya wanki da ruwan kumfa ya wanke tufa mai najasa da ruwan kumfa bai ɗaure ba bai kawar da najasa ba na taɓa yin wani magana ko wannan kuskure ne ku ya da wacce fatar ba ta yi ba na zo na samu fahimta ta cewa ita najasa bukata ci ne a kawar da ita da haka abin da zai kawar da itan nan matukar abin da zai kawar da itan nan matukar shi din ba najasa bane dan uwanta shikenan da haka yanzu wannan ruwan kumfar da aka wanke aka wanke rigar rigar fitsari da shi ko aka wanke aka wanke kashi da shi sai ya zama ya tafi gaba daya ya tafi alamarsa ta tafi gashi ka sa clean a gurin ka murza an sa ruwa ka murza ka murza shi da kumfa shikenan sai ya tafi to ko baka kawo wani ruwa daban garau ka matse wajen ka wanke ba in dai najasar ta tafi shikenan abin da ake bukata kenan to idan ko haka ne yanzu da malam yace alwala da wanka da istinja'i zamu ce shi istinja'i ya danganta mutum idan yana wanka mutum yana wanka yana cikin wanka sai yayi fitsari da ya yi fitsari yana cikin wanka nan akwai masu fitsari suna wanka akwai za ka samu wani masu matsalan nan to idan mutum ya yi wanka yana fitsari to a lokacin da ya yi fitsari yana wanka to a lokacin da yake wankan nan sai ya zama ruwan da yake wanka da shi ruwan sabulu a jikinsa ya bi ta gabansa ko ma mai har ya sa hannu ya wuce shin za mu ce wannan ruwan da ya biyo bayan fitsarin ya kawar da wannan fitsarin da yake al'aurarsa koko bai kawar da shi ba ya kawar da shi yanzu ba za mu ce ba to yanzu in ka gama sai ka tsuguna kuma ka ɗauko ruwa a buta ka karkaɗe ka matse ka tatse ka wanke ba za ba shikenan inda dai bayan fitsarin kuma ka zo ruwan sabulu ya zo ya bi ta wajen shikenan ya tafi to da shi ba sabulun ba najasa ba inda najasa ne to najasa ba ta kawar da najasa shi yasa malamai suka ce wajen wanke bayan gida ba a zuba ruwa akan hannu a mayar ce dubura agoga agoga a sake zaro hannun a sake zuba masa ruwa a mayar dan sakon ma shi ma najasa ne sai dai a ɗora ruwan hannun akan duburar ana zuba ruwan ana murzawa da haka har da najasar hannun da ta duburar duk su tafi tare anan akwai wata mas'ala don kan na manta ta ne dangane da gaurayuwar ruwa da abu tasirin wani abu a cikin ruwa mu fahimta ana nufin abin da ya shiga cikin ruwan ba abin da ruwan ya tasiranti da shi ba dama shayaka abin da ya shiga cikin ruwa ba abin da ruwa ya tasirantu da shi ba misali oh na ce je kai misali ruwan jarka kamar na mota ta motoci ana ajiye ruwa a jarka ko yanzu ka na ga motoci ba ruwan jarka ba san me yasa ba kuma akwai fi wata ne a hanya available mun gode wa Allah subhanahu wataala mu gode wa Allah kullum rayuwa ci gaba ake samu ci gaba ake samu rashin hakuri yake sa sai mu ta zagin shugabanni muna cewa kaza kaza kaza ci gaba ake samu shekaru ashirin da suka wuce wannan jama'ar tamu gaba ɗaya idan ka haɗa mu bai huma shi uku ne a nan ko hudu ba amma yanzu a nan wadda za ka samu wadda ba su da mashin su ne kaɗan wasu ma motoci ne da su mu gode wa Allah irin ruwan nan da ake tafiya da shi a cikin mota aka ajiye shi a bot sai da aka zo za a yi alwala sai aka je yana warin fetur me ya kawo fetur shiga ya yi ko kuma tasirantuwa ya da shi tasirantuwa ya da shi saboda fetur ne a motar sai ya zama saboda mujawara makwabtaka sai ta sa sai ya tasirantu da shi to tasirantuwan nan baya daga cikin abin da muke magana a kansa baya ɓata ruwa don kaji ruwa ya canza da tasirin wani abu in dai tasirin ne to ba ciki yake ba gaurayuwa ake magana gaurayuwa ake magana amin malam yace wal mutaghayyiru bi tahiri tahirun ruwan da ya canza da mai tsarki tahirun to mai tsarki ne shi ma khairu tahurin amma kuma ba mai tsarkakewa ba me yasa li'annahu taghayyara saboda ai ya canza ya canza tunda ya canza shikenan yanzu ya fito daga sunan ruwa to amma tunda da mai tsarki ya canza fa huwa tahirun to mai tsarki ne ghairu tahurin amma ba zai tsarkake ba ba zai yi alwala ba ba zai yi wanka ba yusta'malu fil adati ana iya amfani da shi cikin al'adu malam bai iyakance maka al'adar ba saboda ya danganta me ya fada me ya shiga cikin sa da me ya gaure ko yawwa in na shayi ne shayi in na miya ne miya in na wanka ne wanka in na wanki ne wanki ya danganta da me wala yusta'malu fil ibadati amma ba a amfani da shi a cikin ibadu duk abin da za a kira shi wato tsarki na ibada to ba za a amfani da shi ba wal mutaghayyiru bin najis wanda kuma ya canza da najasa ya gauraya da najasa najisun ya zama najasa shi ma la yusta'malu ba za a yi amfani da shi ba kwata-kwata fi shay'in min al'adati a wani abu na al'adun ma gaba daya saboda ita najasa an haramta mana amfani da ita gaba ɗaya ita najasa an haramta mana amfani da ita ba mu da wata fa'ida a cikin najasa wala fi shay'in min al-ibadat hakan nan wani abu na ibadu ba za a yi ba wannan ala qiyasul aula min babu aula in dai aka ce ba za a amfani da shi a al'ada ba kaga min babu aula ibada ba zai ba zai yi wa ibada da shi ba to lokacin mu yayi abunan balle mu tashi wa idza taghayyara bima huwa min qarari minti shida ba zai ishe mu mu tafi mu je fasali ba ko kuma mu je abunan eh eh ƙwarai wa idza taghayyara bima huwa min qararihi mala yace idan kuma ya canza da abin da yake daga makwancinsa katturabi kamar turbaya ƙasa ƙasa irin ruwan rijiya kaga kan canza da ƙasa ai ka ganshi yayi ja ruwan ya kare amma kuma fi qararihi a makwancin sa yake makwancin sa take wal milhi da gishiri wannan kamar ruwan kogi ruwan kogi nan ba gishirin wannan kitchen ɗin ka ake nufi ba yawwa wannan wannan gishirin da muke amfani da shi a abinci gishiri ne masnu' kera shi an masa an masa aiki to wannan idan ya shiga cikin ruwa wannan yanfaku anil ma'i galib wannan min ma yanfaku anil ma wannan yana ba shi da alaka da ruwa amma ruwan da ake gishirin da ake nufi ruwan kogi zaka ji ruwan kogi yana zaka ji yana manda ko ka ji karnin kifi ko ka gan shi baki na tozalin da yake kasansa duk irin wannan su malam yake nufi tare suke da ruwa baya da kayya wan nurati da kuma farar wuta farar wuta asali ƙasa ce suna cewa wani dutse ne wanda ke da acid idan aka dandaka shi aka shafa aka kwaba shi da wani abu wani sinadari aka shafa a gashi ya danye mintuna to aka wanke gashin ma zai fita gaba daya to mun san farar wuta da can muna daka ta mu kwaba da basilin mai maganin abu nan kesbi to asalin ta kasa ce to idan ta kasance idan a wurin da take akwai ruwa a kwance to wannan ma babu komai tasirin ta tunda yana da dan farauta tana da tana da wani wari nata na musamman ba to wannan warin nata idan dan an ji shi a cikin ruwan da take kwance a wajen ba wai ka sayo a wajen yan koli ka je ka jefa a randar gidanka ba ko a rijiya a ce babu komai a wanda yake kwance a wajenta tunda ana maganar mai karar ne makwancinsa au bima tawallada minhu ko kuma da abin da ya haifu daga ruwan kun ganin ana gaya muku alaƙoƙin ruwan yau ko dai makwancinsa ko kuma mai haifa shi ya haifi ruwan wancan makwanci ne wannan kuma tawallada minhu shi ne ya haifu daga ruwan ruwan ne ya haife shi ka tuhlubi ko a tuhlabi duk ɗaya ne wato kamar gantsa kuka wannan koren abin da yawa shi ne shi ne da ko ka ce khabkhat ko ka ce tuhlub duk ɗaya ne da ai duk duk duka duka dangi ne na gansa kuka ita ita kainuwa eh wannan ruwa yana haifanta amma asalinta asalinta daga ruwa ne sata ake sai ta dinga hayayyafa a cikin sa sai ta dinga hayayyafa a cikin sa duk tasirin ta ba shi ba zai ba zai ba zai cutar ba gantsa kuka au bi tulil mukfi ko kuma tsawon zama shine tsatsa tsawon zama sai yayi tsatsa yayi ja fa innahu la yutur to wannan ba zai cutar ba wa yusta'malu fil adati wal ibadat za yi amfani da shi a al'adu da ibadu wannan tasirantuwarsa ba zai masa komai ba Allahu a'lam abinda muka daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu musallim annabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aw salli wa sallim ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam yace dangane da mas'ala ta tasirantuwar ruwa da abin da yake makwabtaka da shi yace misali ruwa ne ake tafasawa akan murhu kuma mutum yana da ɗanguntun shayinsa ya ɗanyi sanyi sai ya kulle shi a leda sai ya jefa a cikin ruwa da yake kan wuta saboda ruwa shayin nasa ya ɗan shi ma ya farfado ya ce to shi ma wannan to daga baya kuma sai ya ji ruwa aka ji ruwan zafin yana ya ɗauki yau ya tasirantu da wannan shayin shi ma nan zai shiga cikin ainihin wato mujawara ko ba zai shiga ba to amsa anan shine al-aqrab abin da yafi kusaci da shi shine ba zai shiga mujawara ba saboda wannan an sa shi a cikin sa kuma yana tafasa to kaga zai dole dole ne zai tasirantu da shi dole ne saboda ta hanyar zafi zai dinga daukan siffofin shayi a cikinsa ya sha bamban da a ce ruwan yana gefe ne shayin yana gefe amma yana cikinsa kuma yana tafarfasa to yana sa ƙara wale da laushi yana karɓan saƙonnin shayin to kaga wannan akrab ban ba shi hukunci kai tsaye gaba ɗaya ba amma na fi karkata kan cewa wannan tasirantuwar tasa la'akari da wannan tasirin ya fi akan akan ɗaukansa kawai mujawara ma'ana kar a amfani da shi a ce a ibada ya fi alkhairi a kan ce za a amfani da shi a ibada na darga da jimitai aha a ai randar randar da ba sai gareji ba abin abin abin shine maiko a cikin ruwa tunda ai in ka an ga maiko a cikin ruwa nan ba mujawara bace ba makwabtaka da wani abu bane abin nan shiga abin yayi wala Allah abin da kake so kace shine tunda dandar gareji ce dan haka la tanfakku anil maiko galiba ko shine abin da kake so kace ba za ba za ta rabuwa da maiko akwai wahala ko shine abin da kake so kace to amma bana ganin shi kansa maiko tukuna me matsayinsa yawa maiko me ya canza a ruwa yawa maikon kala-kala ne akwai maikon da zai lullube ruwa ya sa shi ya dinga kyalli kaga wannan ya masa tasiri a ka kamarsa akwai maikon da kuma za a dinga ganin dai alamarsa ne kawai haka a ruwa bai canza masa komai ba wannan in an ji yana warin mai to wannan maikon ya masa tasiri kenan in ba ji yana warin mai ba to dan zanen maiko da za a gani wannan ba zai cutar da shi ba na to alhamdulillah mun mun kawo karshen abin nan mu ko subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ake fara wankewa sannan ba haya eh gaba ake fara wankewa sannan dubura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka